إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين an wa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shirare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan ku Ilyas bin Abdullah Allah mana mafaka akan daidai kula kula da gafarta mana to duk da ai makara Allah ya rabarka cikin abin da sauran lokaci yanzu kamar da aka saba za a kira lamba guda biyu kamar haka lamba ta Airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan katurbansas 99 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka bismillah ar-rahman bismillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajma'in ya tambaya na farko yana cewa bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ka abin da yake tambaya shine kamar haka wanda ya mance magariba sai washe gari bayan azhar ya tuna waya ya zai
to yan wa kamar da yadda ya hudi duk sallar da kamanci ko magariba ko la'asar ko ko sallah annabi sallar alaihi ya ce man nama an salatin aw nasiha falusaliha idza dhakarha duk wanda ya barci ko ya mance sallah zai sallace ta lokacin da ya tuna in barci ne lokacin da ya tashi kenan kan haka duk sallar da kamance misali yanzu magaraba tun jiya sai yau da azuhur ka tuna kurin kai tsaye za ka yi arwalla ka yi sallah ta wannan magaraba kuma ka yi lahi ba amma bayan ka tuna ka ce sai wata ta kewayo sai wata ta kewayo to ka shiga lahi kenan Allah zai kama ka da lahi amma da baka lahitu na mancewa kai ko barci ne to amma akwai masu ciyayi yanzu ga mace magariba he ta gobe ta kiwoyo to kayan ta kiwoyo kana cikin lahi ka shiga lahi amma ba wani kiwoyewa kai tsaye zaka tashi kurin kai wannan sallah wadda ka mance magariba ce isha ce azhur ko sallah ce ba a barin ce ta kiwoyo kada zai kuma kada kuma zai bismillah na'am sai wani bawan Allah ya bugo waya ya ce yana muku fatan alkhairi Allah saka muku alkhairi ya ce yana tambaya kamar haka guda ɗaya ya ce ne illa hutsari daga tsaye
illa hutsari daga tsaye kai ɓata jikinka in dai bai ɓata ba jiki mutum ka shiga wani wuri wanda hutsarin a tsayin dole ne misali tsugunawa kayan ka ya su ɓata kuna da bandai zai kasance a takaice dai ya tabbata a san lansi da sunna in ta kama aka yi ba yi laifi ba amma yau da gobe al'adar da ke biyan bukata kare ta tsari a tsugunan ne kenan amma idan ta kama aka ya tsaye da muke ta kahurci ba kahurci bane ba inda ta kama a wani wurin a tsaye yanzu kamar dole ne ma kenan dace da wurin da mutum gaskiya magana zai zama kahurci in har an yi shi illa abin da yi ne a kare watsa tsari a tsakunan sai wurin shi mai tamshi ta kwaya tsarin
na'am malam wani wata bayar Allah take tambaya kamar a sallah sai zaman to a sallah ta a sallah sallah ta mai raka'a hudu ta ce a ta ƙarshe sai ta mance wai ruku'i ta mance wai ya za ta yi wai kabli ko ba abi za ta yi to yan uwa mun sha bayani mance sujada ko mance ruku'i duk wani abu da yake misali fatiha to wannan wata sujada kabili ko ba da ba ta gyara su kabili ba ta gyara ba ta gyara barin rukuni dole sai an kawo shi dole sai an kawo abin da aka bari misali yanzu ta ce a raka a ƙarshe ta bar ruku'i to a takaice wannan sallah wannan sallah a kusa ne za ta zo ta bar wannan raka'a wadda ta bar ruku'i za ta kawo raka'a sabuwa kambacin wannan raka'a mai ruku'i da ya raka'a guda kambacinta bayan ta ƙare ta sallama kuma sai ta sujada ba'da salam wannan shine duk wanda ma'ana ya bar wani rukuni ko zama ko ruku'i ko fatiha wannan sujada ba ta gyara su dole sai an kawo su kuma daga ba a yi sujada sahwi mata an gane na'am sai wani ba Allah shi ma yake tambaya cewa kamar mutum ne bai da lahiya amma in ya je likita aka je aka bincika sai a ce shi ba a gaba komai a ji sahwi da shi eh na'am to ya ce wai halo in in aka wai a sunnance dai me ya kamata ya yi wanda zai zai zamanto musulunci wannan shi ya samu lahiya eh banda sama sama lamarin magani ba illa ce addu'a mutum bai rabuwa da addu'a kai addu'a Allah baka lafiya da irin karanta irin su mu'awazat da irin su karanta inda yake ma ciwon ka dora hannu kai bismillah su uku bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hadir ka karanta kawa bakwai bismillah uku أعوذ بكلمات الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أحاذر قهر بقوي إذن سوء قدر هنو أكام ورنك اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاعك لا يغادر سقما شفاعا لا يغادر سقما كينا قتا اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر شفاء لا يغادر سقما wannan shi ne za a karanta awa uku karanta ya tsinci Allah kuma kai addu'a Allah baka lafiya da shan irin ababai na sunna irin su zumuwa irin su habata sauda da sauran su kuran kuma bai hana likita in nan ba ta yi baka je wani wuri don likita hawa hawa ce kan aiki hawa hawa ne iyawa ana nan da halin zuwa wani wuri kuma a je a bincika aika ne a nan a bincika ba samu ba a je wani wuri kuma a samu abin da ake da aka rasa a wani wuri wallahi wa'ala na'am to sai wannan shi ma ya iya da tambaya bayan gaisuwa zuwa gare ku ya ce wanda ya a sallah ya sallamce daga raka'a biyu bayan eh, ya zai
To, eh, shi yan uwa suka sallama daga sallah ko raka'a biyu ko uku ko mana wace inda sallah ba ta ƙare ba ka salamce. To kai tsaye za a tashi kurin a shiga sallah a ciko abin da ya saura kuma an an ƙare an yi sallama za su jada ba da sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta wakana gare shi ya yi sallah ta azhar ta gol asar ce mai raka'a hudu ya zama ya sallama a raka'a biyu kuma ya je ya tashi ya shiga har gida ma wata ruwaya aka bi shi aka ce ya rasulallah me hawar a sallah lahiya ya ci ba abin da aka suka ci da sallah an rage ta ne ko an ƙara ko ka mance ya ce abin wancan kuma a rage ba ƙarshe dai eh, zuluddin ya ce a nan shi ne annabi ya- ya suka annabi annabi tambaya wani abin da shi zuluddin ya ce ya rasulallah to sallah ka rage sallah annabi ta mai sauran sahabbai zuluddin ya gaskiya abin da ya hudu suka ce hakan ne annabi ya tashi ya ci ko raka'a biyu da ta yi saura kuma ya yi sujada ba da salam kina wanda ya salamance sallah ba ta ida ba ko raka abinci ko nawa ce dai zai ci ko abin da ya saura daga ba ya sujada ba da salam kina mai ba da salam sujada guda biyu da aiki ta gyaran sallah bayan sallama shine ba da salam ke mana bayan sallama ne ake ba'adi mana bayan sallama wallahu a'lam na'am to sai wani bawan Allah shi kuma shi ma ya yi gaisuwa zuwa gare ku bayan haka yace yana da tambaya kamar haka wai menene iya so a bambanta musu tsakankanin aƙida da kuma tauhidi
To, eh, ‘yan uwa mas'ala ta aƙida ko tauhidi. Aƙida ta yi tauhidi waɗi. A ƙarƙashin aƙida ake samun tauhidi. Aƙida abu ne wanda ya wajaba musulmi na ƙwarai a ce ya zam- ya wajaba kanshi ya zaman tuna da aƙida ƙudiri zuciyar shi ta yarda da wasu ababe. Ta yarda, ta yarda, yarda da babu kokonto kan wasu al'amura. yanzu misali eh, aƙida ta ahlus sunna wal jama'a da musulmi manzana da sahabbai aƙidar ɓangaren kaɗaita Allah ba gama Allah da kowa shi ake kira da aƙida shi ake kira da tauhidi to ƙarƙashin aƙida dole musulmi na ƙwarai ya zamanto bai ya yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba a kiran kowa ba a dogara da kowa ba a rantsuwa da kowa wannan ita ce aƙida ta musulmi kai kira kowa sai Allah haka aƙida ta musulmi cikin aƙida misali imani da Allah da mala'iku da ranar lahira da magana da ta Allah saboda da ta daga sama kai da haka nan ka yadda dukkan manzannin Allah ka yadda da ranar lahira ka yadda da cewa eh, mar- da darajar sahabbai kimar sahabbai ka girmama su ka kare mutuncinsu yarda da akwai azabar kabari misali akwai azaba ta ran- ta wunin kiyama akwai azabar kabari akwai tambaya kabari don iya cikin aƙidu na wanda ke musulmi abin na aƙida tana da faɗin gaske a takaice me za gano akwai bambanci yanzu misali nawa musulmi ne ya yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ka ji kuma iya zagin sahabbai iya aibanta sahabbai wannan zai shi haka daga cikin aƙidu na rawafid dan ce cikin aƙidu na 'yan shi'a na rawafid masu wannan aƙida nan kuna kallo da kuna ana yi a radio ana sa a talabijin ma da kastocin gasanin hanyoyin whatsapp daga mutum ba wani ba a audio wanda kana kallon shi kana jin shi kuma zaman malami ne na wannan aƙida amma za ka iya zagin sahabbai iya zagin aisha iya la'antar aisha haka abubakar haka umar kaga wannan take musulmi ne amma iya da aƙida mai kyau ka tabbata ba shi aƙida mai kyau wannan shine abin da ake magana bangaren aƙida cewa musulmi na kware dole yarda ya ba sahabbai daraja ya karama sahabbai to wannan iya cin aƙida misali da nawa musulmi ne iya sallah iya azumi iya da'awar musulunci amma zai kiran aljani ya roƙa ya ilu ya dam da ya ilu haka ka ya ilu da sunan wa aljani ne wa mi- wa- wa ruhani ne to kaga musulmi na kware an ce kaga kashin tauhidi mai tauhidi ya za a yi yarda ko mala'ika jibril akan daraja ko an ka kira shi ka kafirce ma Allah ba a kiran kowa sai Allah ka kace la ilaha illallah ba ka ce ba jibril ba ko mika'il ba ta kai la ilaha illallah kinan mai aqida ta kwarai bai wa kira ruhani ya kira wani aljani akan wata biyan bukata to wani shi ta kafurci ne kiran wani Allah ne kowa ka kira ya banda Allah ba kiran kowa sai Allah ire-iren wannan suna da yawa kuma sanar misali gobe kiyama babu ceto shi mai cikin aqidan Allah suna jama'a akwai ceto ga masu zinihi ba masu kafurci ba ire-iren wani abu bai da ya takaice dai akwai yan akwai muhimmanci a ce kullum iya da muhimmanci mutum ya karatun aqida nan zaka san abin da ya kamata kai musulmi kware kana da irin wani aƙida a zuciyarka kare da haka nan baka shakka kanta ka san ka kana musulmi ne amma kuma ka bar hanya tuni ka bar hanya magabata ta kware shine kira aƙida ta yi hwadi akan tauhidi ma'anar shi tauhidi kuma kurin kaɗe ta Allah bangaren sunaye bangaren siffofin shi bangaren halitta bangaren kira bauta duk abin da yake na Allah ne kaka gama Allah da kowa shi yin tauhidi mai ba na kenan kadaitawa kadaita Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake da ta hususiyya ta gurin annabawa sauran annabawa ka san annabi lokaci guda misali ga annabi zakariya ga yahaya ga annabi isa ga annabi yusuf ga annabi yaqub dai irin akan samu ga annabi dawud ga annabi suleiman an samu annabawa lokaci guda alhamdulillah an samu annabawa an samu annabawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam dole aqida ce ta mai imanin kware ya sa aqida yarda Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani wanda yake tarayya da shi idan kai musulmi ne kake ga yanda Allah yawa manzon Allah sako zuwa ga duniya kake ga za a ma wani ko an ma wani tare da shi ko bayan shi ka ka bar musulunci ka bar aqida ta musulmi ta yarda da Muhammadu Rasulullah kuma shi kadai na khatimun nabiyyin babu wani ce la nabi ba'di annabi ce babu annabi bana kaga yan wawa ire iren wannan ababe inda an san aqida an san tauhidi yace mutum zai zo ce shi ma Allah mai aiki ya aiko mai da wajen wani magani ko ta addu'a Allah ya aiko shi ko manzon Allah ya aiko shi ko ma ce ya ga Allah dai ire iren wannan kaga rashin tauhidi ya kawo ake yarda da irin wannan yan damfara yan cuwa-cuwa da addini sun ga Allah sun ga annabi sun kawo wani aiki sabo sun kawo ta addu'a ga abin da yake ana ana musu rugugu ana taro a wajen su duk wannan yan damfara sun yan damfara sun addini yan damfara ne amma kuma suke yaudarar musulmi da musan aƙida ba don nisan aƙida in za ka ce manzan Allah ya baka wani sako ka gamuni manzan Allah shi ya ce ba abin da ya saura kuma shi ta ce duk wani shi annabi ya rage wani abu daga baya kawo yawa annabi ƙarya ba ta kashe yan abu na sananne cewa maganar tauhidi aƙida tana da girma kuma tana da muhimmanci ga musulmi ya san me zai aƙida a kan shi Allah ya tabbatar da mu kan aƙida ta musulmi na kware Amin.
manzan Allah sabban shi gaba daya amin ya rabbi amin malam sai wani yake tambaya cewa shi a cikin sallah ne kuma sai yake ganin kamar wai ya yi ɗahara ko ya yi ɗahara wai shi ne abin da yake mishi wasu wasu ya ne zai yi to wasu idan bai samu dogara ba kuma ba halin shi abin zo mishi ne ya cire sallah ma in dai amma ya zama to halin shi ne haka nan ko kuwa ya tabbatar da ya arwalla amma shakka ta zo ta wurare ba wannan ya ce ba sallar shi ya samu tabbas manzo Allah ce hatta manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya cewa wanda iya sallar ma yaji wani dan motsi yake shakka shin wani abu ya hoto ta hoto ba ta hoto ba to manzo Allah ce kakka bar sallah sai ka ji ƙara ƙara ba wazami hatta ji da riyan auji sautin auji hatta ji sautin auji da riyan ce yace za shi kal arukum watani idan dan ku samu dan rikita cikin cikin shi kai irin irin wannan suna tabbatar da kokonto bai wani arwala irin wannan hali annabi ya ce ma kakka bar sallah sai ka tabbatar da ka ji ƙaran iska ko tsamunta kenan irin wannan shakka irin wannan babu inda ka tabbata kana arwalla kake shakka wuri ba tabbas to kaka bar sallaka wannan ne duk da suna kawo cewa kokonto cikin arwalla ya bata arwalla kokonto wannan magana ta saba nasan hadisi karara gaskiya magana eh abun amma abin da ake magana misali yanzu na tabbatar da na yi bayan gari ko na wutsari ne nake an yako na arwalla an yako to ko mun yi ba tun na tabbatar da na yi wutsari arwalla ce nake shakka kanta tun babu arwalla amma na tabbatar da na arwala tabbas abin da ka shakka suka ce ko an yakwa na tsari ko na tusa to wannan baka tabbata ko ka kana kaman sai ka a shar'ance manzo Allah ce ka kabar sallah ka ci gaba da sallah kaman kaman maka yi wani kurin sai yan tabbas ga tabbata wallahi wala na malam sai ne ke tambaya game da addu'a yace wai mutum yana iya yin addu'a cewa Allah ba shi arziki mai yalwa mai albarka kuma Allah ya dawo da shi wannan in yi haka bai yi ta'addanci ba wajen addu'a ko wuce gona da iri kace arziki mai addu'a mai albarka kuma domin da shi ai kuma na mai abu cikin lahi musamman lahi akan haka nan amma na ji yawan tabin tambaye Allah mai arziki mai albarka mai yawa mai kaza kuma ki zai kan shi in ka kan shi albarka sai sai da na ita shi tambaye yawan tambaye na ce na ga na ce wadan uwa ba mu Allah gwargwari haka na ce mishi ba mu Allah gwargwari ka ce Allah baka arziki mai albarka mai yalwa to magana wani kayan ka kawo kaya kele yanzu a sami kele yanzu wai kai kun kana arziki ne arziki kun kele albarka kun mai albarka wannan abun duk ba naka bane wannan ka kaya a saya ka kele su zo kele su ne yawan kele su ne yawan albarka ka dona shi na ce annan ma Allah gwargwari ba san ba ma Allah gwargwari kun kun kana Allah baka arziki kun mai albarka kun ka kare shikenan shi Allah ya san menene yi
na'am to sai wannan shi kuma ke tambaya cewa kamar a ƙarshen sallar magariba ko ko isha'i wai in an zo wajen ado misali arziki na halaka na albarka wannan ba laifi bane ba sallar magariba ko asubahi a ƙarshe in an ƙare da ake addu'o'i wannan kamar ulhuwar da da kula uzai da wannan wai annabi yakan ɗaga hannu kuma in ya ƙare shafa a jikin shi ko ko ya ne wannan abinda ake bayani abinda ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wuraren addu'a a cikin sallah kuma da wurin da yake da mahimmanci wajen karɓar addu'a akwai addu'a bayan tahiya akwai addu'a a sujada akwai addu'a a bayan tahiya ta ƙarshe ya yi bayani cewa fa'ammar ruku fa'azimu fi rabb wa amma sujud fashtahidu fi bi du'a'i fa qabinu an tajaba lakum yace a cikin ruku'i ku girma ubangiji amma a sujada ku kawo ban tabi kenan ku yi ƙoƙarin kawo bukatunku kun cancanta a karɓa muku addu'a a cikin sujada wata ruwa yake cewa aqrabu ma yakun abdu min rabbihi sajidan inda bawa yi kusa da ubangiji yana halin sujada kenan cikin sujada wuri ne na karɓar addu'a wanda ya kamata mutum ya gabatar da addu'a shi a cikin sujada kaga wannan shine wurin amsa addu'a sujada haka bayan tahiya balle ma tahiya ta ƙarshe annabi sallallahu bai cikin sunnan shi ko sahabbai bayan sallama akwai du'a da ta mas'ala du'a da ibada addu'a ta bukata ana kawo ta a wannan wurare na sujada na bayan tahiya bayan sallama abin da yake sahabbai suke yi azkar ne addu'a ce ta azkar irin su bayan assalamu alaikum ina astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ينسى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد irin su ati kursiyu irin su kulhu Allah kawa uku kula zai uku uku wannan irin wannan su ne a zakarkin da yake da ya zo a sunna kenan wanda yake da wannan a shagalakin kenan nan a zakar ce na girmama Allah na ibada amma bukatar Allah ka ban kaza ka ban kaza ga annan manzon Allah yake yin su kuma shi nan ne wurin karbuwa a sujada ko bayan tayya ka ji yadda abin zo a sunna sabanin haka to bai cikin sunna sai su malamai suke inkarin yin addu'a ta daga hannu ta kaza a bayan sallama don in wani misali kai kanka ka san lokacin da kake cikin ibada cikin sallah misali ka tabbatar da kayi kusa da ubangiji ka yanga bayan cika kan ka kare ne ta ga sallama sallah sallah ta kare ke cikin halin sallah yahi kusa da ubangiji kuma na annabi ce ka ka bukatunka ka ji kenan wannan shine sai malamai suke inkarin yin addu'a ta daga hannu amma na magana in abu ya zo tara an yi ba amma zama ka'ida bayan sallah to ga wurin ka bukata cikin tahiya sai suke cewa a ba addu'a bayan sallah a addu'a ta inda ta yi muhimmanci a cikin sallar lokacin kana kusa lokacin ka kwanta kai da ubangiji ubangiji a sujada cikin tahiya na ake addu'o'i a ka bukatu ya yi ko ina biyan bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kunna annabi ne mana umarni mu amma shi bayan sallama wannan azkar kun kun yake muka ambato muku na astaghfari ayatul kursi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahi akbar 33 arihi da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kada sai shaka aiki wannan kada sai shaka kai aiki kayan sai kare kare man sai su kare su watsi a takaice shi da sunna kurin mai bukata yadda cikin sujada ko cikin tayya wannan ban sallama azkar ne na ibada ina ta an gane wallahi alam na'am malam sironi shi kuma yake tambaya ce wa iya so a musu magana a musu bayani akan alfijir ya yake yadda zai iya gane
alfijir kullum wani wajen haske ne ya ta kulu wa sharbu ya ta da kuma ahmar ko yake ce ta mustaƙir ba na da ruwaya dai mana alfijir na hakika haske ne da yake bayyana duka san ɓangaren misali musa adam zamta misali gabas duka muhudar rana kaga haske ta yi fau haske ne ke bayyana ba kaga ba ana cikin duhun dare sai ga wani haske ya bayyana ga alƙibla kuma ya hau sama amma annabi ya kira ko alfajir ta ƙarya da ce haske ne amma a can ƙasa yake wannan alfajir ta ƙarya lokaci bai ba haƙiƙanin alfajir haske ne yake bayyana wani lokaci ma yakan bayyana da ja har ma zai shiga ja rana ne shi kuma a ja ne na alfajir dan ka dibe shi in ta hudo zaka ga ja dan lokaci minti 20 sai ga bace tukun can an jima minti 40 sai ko 50 sai ga kuma ja na hudo rana kenan haske ne mai bayyana har ana buga misali ka falkar fajar ka falkar sobe ana bada misali ma da keto alfajar abu ne wadi a hili man ta da yau sallar da ana sallar cikin dudu ina ba ka keto kana duba irin da asuba ta yi sun sai kun sallar asuba kare bai da rabi kare bai da shin kare bai da rabi asuba san ba ta yi ba to ka zo da cikin duwa ga sallar shi ne sun yi bunnan sallar duk misalar kare bai da rabi bune ne lokaci bai ba lokaci a yanzu ya wara da kare biyar ba minti shida ba minti tara bella musu da ɗaya misali to da imami da ba manta ba da kai kadiba gabas kaga haske ya bayyana matuƙa babu haske a gabas to ba mutum take to ba ta da wata boyuwa ba bane bai malam zaganta to da diba gabas zai ga haske a gabas shine alfijir haske bai bayyana a shashan nan gabas bayan duhun dare na'am to sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai biki da ake yi wai bashi ne ko kuma
sai a tambaye mai badawa idan mun san na maza dai biki na maza taimako ne kudin mai hankali mu dai anan duk wanda yake namiji ne ya san iya biki ne iya taimaka ma dan uwa ko aboki iya halin sabga taimako ne dan namiji zai kama ka jika 100 ko jika 10 ka zo tai ka zamna kullun ka sha miya ka tai ka ko ka bai ka ba amma na mata ne matsala dan har hasana da kai wanda ta kawo dala 20 100 an rubuta an ci kai ta ban aji ta ganje wancan ta ayu sai ta bude kai ita kuma ta aiwata zo ba ita ta kai mata ta mata kayan ta kai wanta kaza ya ta tura har da mu da a tura to yaro ya ce kai mata ya kulle gauyi ya ce kai ma wance ita kayan ta san kenan baki da mace gauyi ta bi mata kenan a takaice mata su bikin sa bashi ne gaskiya magana sai muke nasiha ga mata su yi hankali da mutuwa da biki zaki mutu ne da bashi ba ba yahe miki tai ba tana bakin ciki bashin ta a wajenki ki mutu da bashi kun ba mu biya miki mataki na biyu duk wanda san matar shi tana biki to la in ta mutu ya shela duk wanda take binta bashi ta zo biya mata shine kurum mahuta abin zaka ma matarka na isa ne dan jaraba ta bisa bisa bisa bari ko da aure bisa bari in kuma uwarka ce take biki to daga mamaka ta mutu abin zaka baba ka na farko ba ta sadaka da zaka mata ba ga babban abin zaka na sadaka ka tambaye duk masu bin baba ka bashi da muhimmanci sana ka yi duk mai binta biki ne bai yahe ba ya zo a biya shi a yanzu gaskiya da abin ya zama tokurin mata da suna mutuwa da bashi wallahi da bashi na biki dan bashi ne ba yi rubutawa suke kuma tana binki ne amma ba zaman taimako yake ba amma irin na maza an san a taimako yake wanda ba lahi bane ba duka yawan balai wani a taimaka mutum ya cikin sabga a taimaka mashi Allah mashi wanda ba na balai bane ba amma ya zama to ka'ida na biki ka bani in baka ko in baka bani ba in ji haushi wannan bai dace ba Allah iya cewa wala tamnun tastakasir kakka kyauta ka dan da baka da yawa ki kai jika ka miki jiga biyu wannan da bai halatta halatta muke mu assalamu alaikum to wala wannan yake cewa wai ana ramuwar sallah idan ana yi wai a wani littafi
ramuwar sallah iri-iri ce akwai ramuwa wadda bata zo ba a nasin sunna ta mutum da gangan iya harkoki iya ana ranyu ko ana ana ana wani wani aiki ko ana ana biki na mata har lokaci ya huta daga ba a ce aka wanda ce babu ta a sunna annabi sallallahu alaihi abin da ya ba damar ramuwa magana mutum biyu ne nasan hadisi ya tabbata man nama an salatin falisaliha ta zakara man nama an salatin awon siya falisaliha ta zakara duk wanda ya kuma ce ba kai musalata da zikir kenan wannan su ne hujjoji na rama sallah an aka man an aka tana ko burci ya dauki mutum ko mantuwa in tana yi wannan nasu ya tabbata kana amma annabi ya ware mantuwa ko burci wannan nasu amma da gangan to wannan shine wasu daga cikin malamai suna ga ita ma za a ramo ta shi ne ibn hazm kware cikin muhalla ya kai bayanai masu zahi kan mai cewa za a ramo da gangam ka basara da gangam kana harka ka lokacin da kaga dama ka zo ka ramo ta ya tuke salawa kawai ta ita ta Allah dai ya hudi ina salata karanta alan alamu ne ta ba makota sallah wata farilla ce mai lokaci annabi ya ce ina salata awalan wa akhira annabi ya ce sallah tana harko tana karshe to lokacin da Allah mata ga harko ga ya huta sai kaga dama da gangam ka zo ka yi ta inda har Allah zai ba wani damar ramo sallah da gangam da ya ba mai jihadi fi sabilillah aiki ne yake na Allah aikin kuma an san jihadi inda da ba inda zama jihadin yaƙi mamu tsorata kana gida kilo dubu ka aika makami daga sanar ka aika mamu makami yaƙin da nan ga takobi tana girma gabanka kibiya na gitta gabanka amma aka ce sallah ka ko kana gudu to haka kurin ba a ba mai jihadi babban sallah ya kare kurin kana biki kuna ranyo ana shawara ya an kara ya sallah talabat Allah bace shi Allah Umar ibn Khattab Abdullah ibn Umar zamanin Faris da cikin sabai dai haka malaman tabi sai ka ce duk wanda ya basala da gangan ta wuce to ba ta Allah bace kai Allah bai baka kullum sai kullum ka tuba sai dai tuba ga Allah kullum matsayin ka wuce ta gauga kullum ka tuba koma ga Allah zama gyara gyara gaba amma ta Allah ta wuce da maka lokaci da wannan shine hujjoji kan ramo sallah wanda aka mance ko barci amma da gangan to ta'addacin ya kai ga ya huce magana ka ramo illa kurin ka tuba ga Allah da gaugawa ka koma ga Allah ka yanka mu Allah kurin wallahi wala rashin bayan da Umar bin Khattab yake kan shi
to sai wani yake cewa wai mace tana tada tana kiran sallah ko tada iqama
to tana tada iqama ne sun kiran tana mata suna tada iqama kuma su yi sallah kamar da sauran maza suke yi iqama ko ta tabbas amma sallama kiran sallah na maza ne ba na mata bane ba
sai wanda yake cewa wai ya tambayar malam wai ya gane me ya sani game da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa rasulullah manzo ne na Allah kuma manzo na Allah zuwa ga duniya gaba daya kuma shine shugaban annabawa da manzanni gaba daya shi za a ba da wa'ul hamd shi za a maqam mahmudan kuma imani da shi wajibi ne da ka hin yazo akwai annaba amma shi ce ba wani bai hudi ko ba nasari da zai ji labarin na zo bere da ni ba ya zama to dan wata kowa yake dole kai da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah dan sako ne na Allah kun ba shi da abokin tarayya ma'ana babu wani wanda suke aiki tare da shi iya raye ko bayan ya koma ga Allah kakka yarda akwai wani mai kasa sako daga Allah in ba shi ba shine kuma cikamakon annabawa kuma shine shugaban annabawa a hatta a hilin kiyama yace shi da ba mai mace da alhamd ko maqam mahmudan liwal hamd da maqam mahmuda me ya kace da wasila shi a hilin kiyama gaba daya ba zai zahi gaba da dukkan duniya gaba daya za a shiga wani halin rudu kowa tsoro ya kama shi wuya ta wuya ana neman awa kowa ya sai a sanin kowa sai da zai ma ana so tun za abin da aka shawara ya za a yi a je a gaya mu adam tun shi baban duniya ya je da mun ceto a wajen Allah ja awa kowa hisabi adam zai ce ni ni da na ci ita zai kawo da shi ya yi kai ka ina abin haƙari na Allah ya hushin da a yau hushin da bai taɓa yin shi ba kuma bai hushi bayan wani irin na yau ya ce lafiya banna ba ni ba ba banna izuwa tabbaki Allah ce ya muku ceto a zo ga nuhu shi ma ka uzurin bai iyawa Allah shi bai iyawa a je ga a je ga annabi ba- annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa manzo Allah kai ce za a zo za a ceto za a jeje Muhammad za a zo wajen siya Muhammad ga halin da muke ciki ka roki ubangiji ya mana ceto ya ba ko hisabi manzo Allah zai ce ana laha ana laha ni yake da wani matsayi amma zan za shi faɗa gaban al'arshi ya ce zan wa Allah wasu kalmomi na yabo yaban da har a yanzu bin san shi ba he lokacin da na faɗi su da Allah zai cusa mu wasu kalmomi na girmama Allah zan yabi Allah in girmama Allah sai a ce ya Muhammad irfa ra'sak ishfa tu shafa ya Muhammad daga kanka ka nemi ceto a baka kaga wannan matsayi ne wanda shi kaɗai za a ba shi shi ne duk annaba gaba ɗaya kuma hatta shiga aljanna ya ce ni ne farkon zuwa ƙofar aljanna ya ce fa'ati babar janna fa'astafti fayuƙal man ya ce ana muhammad ta bi umirt ya ce zan je ƙofar aljanna in buga kamar ƙwanƙwasa malaka zai ce wane ne ce ni ne muhammad ya ce da salata mace daman kai aka man umarni in buɗe ma kan buɗe ma kowa wani ƙofar kafin kai a buɗe mashi shiga mu kuma Allah sa Allah sa mu baya dan wannan shine kuma hatta a gidan aljanna yace wasila da yake da ce ku rika min wasila bayan kiran sallah dan ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda ya ji kiran sallah ya koyi mai kiran sallah da abin da ya Allahu akbar Allahu akbar kama kodi Allahu akbar Allahu akbar waje ashhadu an la ilaha illallah kama ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kama kace ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kama kace dade ne an zo wajen hayya ala sala anan ne zaka ce la hawla wala quwwata illa billah wajen hayya ala fala nan ma kace la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa kama kodi bakin la ilaha kadai ba idawa daga nan yace karo kamun salati kuma ka roƙa mana wasila mai wasila wannan allama rabba hadhihi da'wati tamma was salati alqa'ima ati muhammadal wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama min zai wa'atta yace don roƙa mana wasila ceto na ya tabbata gare shi mai wani wani wasila yace wani matsayi ne a aljanna na kololuwa shine kololuwar category kololuwar daraja sama da kowa yace wannan matsayi ina fata ni ne wannan bawa da Allah zai ba wannan matsayi to wannan yan shi ne matsayin manzana a takaice shugaba ne na duniya da lahira kuma duk wanda bai imani da shi ba dan wuta ne kowane ne a takaice kenan na'am to mala sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai kamar idan dabba ta yi banna kuma sai aka yi ramu aka sa ramu aka kabiya shikenan an ga ko ko a za a tada alƙiyama a ba an biya kuma ko ko bara ko mutai na bara ba dabba ba ko kai kai kai ramu ka biya an kare ba an kare ya kasala ka biya shi kenan Wa- wa- wata bayar Allah ita kuma take tambaya cewa kamar tana bin wani ne bashi ta yi ta yi a biya ta yi biya ta yi ta yi a biya ta aka ki biya sai da ta ma mutumin ƙarya to akwai wani kaya za a kawo da da ya ji labarin za a kawo kaya ya biya ya ta riƙe kuɗinta wannan wannan ƙarya ya ta dai ta ci halak ta ci halak haƙin ta ci dabara ce ta mace ta ci halakinta kariya ta tuba ga Allah ta tuba ga Allah kariya ta yi kudu amma ta ci halakinta don wanda shi ma kudin ka da wara ko ko rinci ya kai ko doki ya bayan ka hanyar zo ka hanyar zo kudi na na doke kudi na baka lahi inda an kanka ne haƙin gani gaci to sai wannan shi kuma yake tambaya kamar bara addu'a da ake ba malamai akan kuma jimmai a wasu kuɗi a ce muna bara addu'a wai wannan iya da asali a musulunci to tun da muka taimaka malamai ba ba dole ba su ji kaka kudin sa tun da muka muka taimaka malamai ba a taimaka malamai kuma cikin matsala kuma dole ba su samu kudin hotiya ba na'am ina ga yawa ta take min tambaye wai limamin su ne ta ce anguwa kullum ta ce a ɗaya rana ya yi ba da uku ko kabili Ku je da bara.
ta ce Allah mana sai wata rana ya kwa- a ɗaya rana ya uku kun da da wuya a sallah ba ya karɓi ba da ba na ce irin walahin ku ne gaskiya kuma mana cikin problem matsala ce tun kana yawan ba a ji tola ba ka matsala da ka ga yawan Allah ba a ji a sallah to dai mai matsala su mun mun mun musu ganewa ka ba kawai cikin matsala ku dai cikin matsala da iyalan shi kun iyalai shi kullun sai ya muku sallah ku ku tayi harkokin ku ku yi muku sallah kullun ku taimaka mashi balle mai karamin gari ne gaskiya da yawa Allah ne ba mai wallahi kudin shi kun matsala ce kun tana yawa wallahi to ban da yamshi kun sarka ba an kama shi bai kudin shi wani a gida ya wuto da gida ba da wata kunya ba kame kome ɗari ko shiga ya zai shi ne wata ranki zamu sun je wata wata ƙauye ne an saba kawo dala biyar dala goma a addu'a sai ga yan furoje sun je ƙauyen da aka sallahi wani yan furoje ya miƙa min jika goma ya ce mana ya ce ta ce ta wuce ta wuce sai salatu goma goma goma mai ba za ta gogo ba mai jini abu ya kare mana na wasu lafiya da goma gaskiya irin wanda ya kamata ku taimaka bin wannan malamai a taimaka musu insha Allah wallahi da yawa matsala da yawa kaga malamai ta mu rigima da malamai ku suna barin hanya wallahi rashin matsala cikin rayuwa ku taimaka musu amma ba kaida bace ba a yi sallah a kare a kawo jika a kawo ɗari a kawo la'ashin wata addu'a wannan ba yi ake al'adu jin gaskiya wata bid'a ce amma matsalar tana ga su mamun ku yi ƙoƙarin taimaka da mamun ku wallahi yau ta ga wani mata na ce na ce ce ku taimaka malam iya da ku ribe ku bincika wani wani abu ya taba kana ga wani ana yawan abun shi alhaji da masallacin suka ce alhaji wallahi akwai matsala kaga malam da wuya a wani bai kauna ko ba da ba shikenan alhaji kira malam gidan shi wannan abu wannan abu yawa kana yace da yaje gidan malam suka gaisa ce malam wannan gidan ya kamata duk aka shi gaba daya aka rushe gidan malam aka yi mai ɗakuna da iyalan shi ya kawo kuɗi ya tambi bashin shi ya biya mai bashin shi ya bashi wasu kuɗi dun ulamun ya kai shi umara cewa wallahi a shekara biyu kabul ba ko ba a shekara biyu kabul ba yi da matsala ce problem ne na rayuwa Allah warware
to mala wannan ke cewa wai ya jingini gona ya halatta ya noma ta a zalunci ne kudin jingina garanti ne na kudinka in ka gaji ba biya ka ba a kama a saida a biya ko a biya kudinka kurin amma in aka zalunci a ba mutum gona ka ba mutum ka hamsin ka shi ka ishirin kana nama gona kuma kwashi kudin shi kenan ya kai a banza wala zalunci ne ko a mutum zalunci ne ba a yi wallah zalunci ne ba a aikin jingina masala abin da kullum manzo Allah ya tsara ce in abun hawa ne ka ba shi ruwa ka ba shi ciyawa misali ka riki in ka riki abun hawa misali dokin shi ne ko ka bashi abinci da wani sai ka hau saboda ka bashi abinci ya ce in dabba ce mai nono za ka sha nono don ka bata abinci da ruwa amma haka kurin inji mota gida gona ka amsa ka ce wallahi zalunci ne ba sai su tuba ga Allah gaskiya to sai wanda yake cewa wai na hukuncin wanda yake riga liman wajen sujada da ko nan ga wani nan ga wani bai sallah mai riga sallah mai liman bai sallah kenan liman shi aka da koyi da shi ba sallah ga mai riga liman da gangan
to sai wanda yake tambayar cewa wai menene ke saurin kai mutum aljanna tsoron Allah bin dokokin Allah kenan ba an tsoron Allah kenan bin doka ta Allah daban abin da Allah hana su ne a gaba
to wannan yake tambace wai ina hukuncin yin istimali haramun istimna'i wasa da al'aura hudu mani hudu sha'awa haramun ne Allah ya ba masu aiki da matansu ko ba dole da biya bukata ba bai ba matanka ba ka taka doka ta Allah
sai wanda yake cewa wai bashi ne mai kanta ake cewa kuma yake tambaya eh ta addu'a annabi ya kanta da sabai addu'a ta neman biyan bashi inda akwai ne bashin ta addu'a daga cikin addu'a da annabi ko wannan wannan tambaya sai da na Ali bashi ya mun yawa ta kama ta addu'a annabi ya kwama wani addu'a ko kana da bashi ka tamtin dutsi shan Allah zai tambaye ka biya ita ce addu'a kaza kamar haka Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ayo ta yinta sujada ko bayan tahiyya insha Allah Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka kuma lokaci ya zo ƙarshen wata Allah kai mu gobe sai insha Allah bayan ƙarfe goma insha Allah Allahumma salli ala Muhammad da Muhammad ban sabaka tunna gaba daya da na nasu duk Allah bai bukatun na da kai gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa afaf wal ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha Allahumma qad hawajna Allahumma qad hawajna Allahumma فقد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته